alkhamisu fasali na biyar madakhilu shaitan li ifsadil qulub taken da malam yawa wannan fasali shine madakhilu shaitan mashigogi madakil jam'i ne na madkhal in aka ce madkhal mashiga kenan in aka ce madakhil jam'in sa ne ma'ana gurin shiga da gurin shiga da gurin shiga idan aka tattara su sai su bada ma'anar madakhil mashigar shaidan li'ifsadil qulub domin lalata zuciyar dan adam wannan na ɗaya daga cikin jigon littafin kamar yadda na ambata satin da ya gabata yana ɗaya daga cikin mafiya mahimmancin gaɓoɓi ko babobi ko fasalluka da malam yasa a cikin littafin nasa saboda abin da ya kamata mu fahimta yan uwa shine ita zuciya ita ce jagora zuciya ita ce alƙa'idu a jikin mutum idan shaɗan ya samu nasara ya ci gangan jiki da yaƙi har ya kai ga zuciya to shi kenan ya samu abin da yake bukata babban target ɗin shaɗan a jikin ɗan adam shine zuciya saboda idan zuciya ta bi idan zuciya ta rankwafa to dukkanin sauran gaban da ke jikinka da za su bi shaɗan ne gaba ɗaya tsawon aukarahan ko sun ki ko sun so in dai zuciya ta bi shi kenan misali kamar shugaba ne a ƙasarsa kamar sarki ne a garin da yake sarauta da zara an ce wannan sarkin iya masarautar an cita da yaƙi an kautar da wannan sarkin daga kan mulkinsa to daidai yake da an ci wannan mutanen garin gaba ɗaya da yaƙi yanzu misali da zan ba mu shine ko da masu ƙoƙarin juyin mulki za ku ga idan suka tashi juyin mulki a ƙasar da za su yi juyin mulki za ku ga capital ɗin garin suke nema misali zan ba mu da ƙasar mu Najeriya idan masu juyin mulki za su juyin mulki a Najeriya ba za ka ga sun to Kano ba ba za ka gansu a Kaduna ba ba za ka gansu a Lagos ba ba za ka gansu a ina ba ina suke tafiya Abuja me yasa suke tafiya Abuja saboda can makogaran zuciyar Najeriya a can take a can fadar shugaban ƙasa take da sun je sun yi abin da suke sun kawar da wannan sun buge wannan suka ɗauke shugaban ƙasa suka hau kan mulki ko mutanen kano sun sani ko mutanen kaduna ba su sani ba ko mutanen kaza ba su sani ba da zarar dai sun samu rinjaye da sai tsara akan mutanen abuja sun hau wannan kujerar shi kenan sun mamaye najeriya sun samu mulkin najeriya kenan to yan uwa haka zuciya take a jikin dan adam idan aka zo ba za a bi ta hannu ba ba za a bi ta kafa ba ba za a bi ta baki ba ko ta ido ko ta sauran gaba a zuciya za a je da zarar shedan ya samu shiga cikin zuciya ya mamaye ta to ido zai bi ko yana so ko baya so umarnin da zuciya ta ba ido shi zai bi umarnin da zuciya ta ba hannu a nan zai ɗoro umarnin da zuciya ta ba kafa nan za ta taka ta je mai kyau ne ko mara kyau to shi sa yadda ka ga a duk inda aka ce fada ce ta shugaban ƙasa ko guri ne da ake bashi tsaro na musamman za ka ga akwai jami'an tsaro kala kala akwai masu farin kaya akwai masu baƙin kaya akwai masu shuɗin kaya akwai masu koren kaya akwai na ciki akwai na waje akwai wanda kake gani akwai wanda baka gani duka domin a bawa makogarin inda ake so a ba kariya kariya din to haka ake bukatar zuciyar dan adam ta kasance ko da a cikin tsaro da kariya dan idan kai sakaci zuciyarka ta kasance babu tsaro shi dan ya samu dama ya shiga cikin ta to shikenan ka lalace gaba ɗaya duk abin da yake bukatar yi cikin sauki shi dan zai yi da kai to ta yaya zaka ba zuciyarka kariya ka sa mata 'yan sanda ka sa mata sojoji ka sa mata civil defense ka sa mata 'yan sandan ƙasa da na sama da na ruwa da na ko'ina shine ta hanyar ambatan Allah da karatun alƙur'ani da duk abin da zai taimaka maka wajen bautar Allah maɗaukakin sarki wannan shine kariyar zuciya lokacin da zuciya take da kariya to ɗan gudun ta yake yadda ka san duk wani mara gaskiya idan ya hango waɗannan masu kakin da masu kaya tsoron ƙarasa wajen yake to haka shi ma shaɗan yake jin tsoron ƙarasawa cikin zuciyarka amma idan ka ba zuciya ka ba kariya kenan tamkar gida ne irin gidajen wanda ka san mu daman ya ku bayi ne ba wanda yake tunanin wani abu zai abin da ɗinsa kai tsaye mutum zai je shiga abin da zai fito Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to ƴan uwa shi yasa zuciya ita ce guri na farko da shedan yake fara hari a jikin mutum to dole ne kowanne ɗaya daga cikin mai sanya wa zuciyarsa tsaro tsaro na musamman domin kare harin da shedan yake kokarin kai mana a kullum baya kakkautawa malam yace ahammiyatul qalb mahimmancin zuciya zai fara gaya maka mahimmancin zuciya ne a jikinka dan ka gane ita zuciyar ga irin rawar da take takawa wajen idan an samu galaba a kanta ko kuma idan ka dage baka samu ba a samu galaba a kanta ba malai ce qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala babban malami ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah yake cewa al-qalbu li hadhihi al-a'dha kal malik al-mutasarrif fil junudi yace ita zuciya game da gaban da suke jikin mutum 300 da wani abin yadda zuciya take a game da su kalmalik kamar sarki ne kamar shugaban ƙasa ne kamar jagora ne almutasarrifi wanda yake sarrafa su yake juya al'amuransu yake ba da umarni da hani fil junudi a cikin runduna duk inda ka samu rundunar yaƙi dan uwa za ka samu akwai wanda aka sa a matsayin komanda akwai wanda aka sa a matsayin ka'idu wanda shine yake jagorantar su ka'idar kuma duk inda runduna take ta yaƙi ɗaya daga cikin babban abin da ke jawo fashal lalacewar rundunar kuma a samu galaba a kansu shine saba wa umarnin shi wannan jagoran nasu ko wannan komanda din za ku ko da ka'idar aikin soja ne duk inda babbai ce da karami yi abu kaza to kawai yake babu tambaya wannan ka'idar post ke ka'idar post ke ne duk inda masu aikin kaki suke idan babbai ba karami umarni bi kawai yake baya tambayar cewa me yasa e baya complain cewa ai kaza a a bi kawai yake to duk inda aka taru a filin yaki aka ce ga jagora ga shugaba idan aka ce za a saba masa to za a gaba daidai ba wanda irin wannan shine abin da ya faru a yakin Uhud yan uwana masu albarka wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabi musulmi akan abin da ya jarrabe shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da aka fito yakin Uhud yayi shirin da yayi tsarin da idan da an tafi a haka to Allah madaukakin sarki zai dora musulmi akan kafirai su tarmaza hancin su kamar yadda farkon al'amarin ya kasance annabi ya ce waɗannan ku tsaya anan wancan ku tsaya anan wannan ku tsaya anan wannan ku kuma ku to tare da ni wannan haka annabi ya rarraba su ya sa wasu akan wani dutse ya ce duk yadda al'amari ya lalace kada ku sauko ku zauna anan ku yi saura anan kada ku sauko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga da sauran mutane yaƙi ya fara kuma aka fara samun nasara kafiran ne sai da suka juya da baya suka fita da gudu sakamakon tsarin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayinsa na komandan komandoji kuma wanda suke tare da shi suka bi wannan tsarin to lokacin da aka samu matsala shine lokacin da suka ga nasara ta fara samuwa har an fara guduwa waɗancan sun fara guduwa ganima ta fara samuwa sun fara yadda abubuwan an fara iban ganima sai suka ce lalle mu ma ya kamata a ci mu soka ibi ganiman nan da mu to kun ga inda aka fara samun fashal kenan saboda haka na kan dutsen nan sai suka sakko sai suka to su ma fili za a yi me za a yi buga nima sai suka saba umarnin komandan sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga lokacin su kuma waɗancan kafirai ɗaya daga cikin su kafin ya musulunta shine Khalid bin Walid saboda ta sai fahimci cewa lalle akwai hanyar da zamu iya shiga yanzu mu dan samu wani abu sai ibo su daga cikin rundunar sai suka zaga ta bayan dutsen nan saboda ka sai suka sai suka hawo ta kan dutsen nan ragowar da suka rage akan dutsen wanda ba su ba sai suka karasa su suka kashe shi sai suka tawo kun ga musulmi sun tafi ga kuma waɗancan wanda ake kora saboda ka an samu musulmi a tsakiya kenan waɗancan sai suka jiyo suka ga ga kafirai can sun sako musulmi a gaba saboda ka su ma sai suka jiyo suka tunkaro sai aka sa musulmi a tsakiya sai abin da ya faru ya faru aka kashe kusan musulmi kusan mutum saba'in suka yi shahada banda wanda aka jiyo ciwo aka raunana Allah maɗaukakin sarki ce wala qad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi idnihi حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون التي منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد أفا عنكم Allah maɗaukakin sarki ce hakika nasara ta fara faruwa a farkon al'amari lokacin da kuka tsaya akan umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta iza fashiltu sai da kuka samu alfashal kuka samu lalacewa al'amari da saba umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata na za'atun fil amri kuka yi jayayya cikin al'amarin musakko kuka musakko wa asaitum kuka saba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi min ba'adi ma arakum ma tuhibun bayan an nuna muku abin da kuke so shine dukiya ganima eh dama dan adam ya kasance innahu li hubbil khairi la shadid yuhibbul mala hubban jamman suna gani sai suka fara sakkowa to abin da ya faru sai ya faru to abinda nake so in kai mu zuwa gare shi shine ita zuciya ita ce ka'id jagora a jikin dan adam ta yadda sauran gabai ba sa saba mata ita take ba da umarni ita take hani idan kaga mutum yayi abu to wannan abin nasa bai kasance ba sai da zuciyarsa ta raya masa ta ta bashi umarni sannan je ya aikata in na kirki ne ita ta sashi idan ba na kirki ba ita ta sashi saboda haka uwa zuciya tana da mahimmancin da tafi kowace irin gaba mahimmanci a cikin jikin mutum gaba daya malai ta allazi tasdiru kulluha an amrihi wanda dukkanin gaban suke miƙa wuya zuwa ga umarnin ita zuciyar wa yasta'miluha fi ma sha'a kuma ita zuciya take aiwatar da sauran gaban jikin mutum cikin abin da ta ga dama ta sa su abin da suke so ta kuma hana su abin da take so fa kulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi malai ta dukkanin gaban jikin mutum suna karkashin bautar zuciya ne da kuma rinjayen zuciya abinda ta rinjayar shi za a yi abinda ta ce a yi nan za a yi wa tattasibu minhu al-istiqama wa zayr sannan kuma su sauran gabai suna samun tsayuwa ne akan wani al'amari ko kuma zamewa daga kan al'amarin ta hanyar zuciya abinda zuciya ta tsaya a kansa to sauran gaban za su bi ta akai abinda zuciya ta zame a kansa sauran gaban sauran gaban jikin mutum su ma za su zame a kansa ba za su yi wannan al'amari ba malai ce wa tattabi'uhu fi ma ya'qiduhu min al'azmi aw yahullu aw yahilluhu hakanan sauran gaban jikin mutum suna bin zuciya cikin duk abin da ta kulla na wani abu da aka yi azamar aiwatar da shi ko kuma ta warware shi abin da zuciyar mutum ta kudur aniyar yin sa sai kaga gaban mutum dukkanin su ma sun bi da su za a yi wannan al'amari idan mutum ya je kaddara cewa zai je waje kaza yana so ya je zuciyarsa ce ta raya masa yana so waje kaza sai kaga kafa ta taka ta tafi sai ga ido ya bada dama sai kaga hannu ya bada duka kafin ya ce zai je wannan wajen sai da zuciyarsa ta raya ta saƙa ta ba da dama a je sannan tafiyar ta yi idan da zuciyarsa ba ta ce aje ba za ka gaba za a je wajen nan mala yace qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace ala ku saurara wa inna fil jasadi mubghatan haƙiƙa fa a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat idan wannan tsokar ta gyaru ta inganta ta nagarta salahal jasadu kulluhu dukkanin sauran gangan jiki zai gyaru cikon hadisi shine wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu haka ne idan wannan tsoka ta baci to duk sauran gangan jiki zai baci wacce tsoka ce annabi ce ala wahiyal qalb wannan wannan tsoka ita ce a zuciya malai ce fa huwa malikuha ita zuciya ita ce shugaba ta gangan jiki gaba daya وهي المنفذة لما يأمرها به sauran gabbai na jikin mutum duka suna aiwatar da abin da zuciya ta ba su umarni su aiwatar ne alqabilatu lima ya'tiha min hidayatihi suna kuma karbar duk abin da ta zo musu da shi ne na shiryar da su na ku yi kaza kan ku yi kaza wala yastaqimu laha shay'un min a'maliha hatta tasdiru an qasdihi wa niyyatihi hakan duk sauran gabbai ba sa tsayawa akan wani al'amari ko wani aiki har sai wannan aikin ya gangaro akan abin da zuciya ta nufata ko ta ƙudurce yinsa sannan abin ya yi wa huwa mas'ulu anha kulliha haka nan ita zuciya ita ce a bar tambaya ga dukkanin sauran gangan jiki zuciya idan jikin ya gyaru ita ce a bar tambaya kamar yadda kai a gidanka kai ne shugaba idan gidanka ya lalace kai za a tambaya kai Allah madaukakin sarki zai tambaya haka nan kuma idan gidanka ya gyaru kai Allah maɗaukakin sarki zai ba wa ladan gyaran gidanka da kai gaba ɗaya ya'ya sun gyaru mata sun gyaru ɗan aiki sun gyaru kowa ya gyaru to duk wanda ya gyara a gidan sai Allah maɗaukakin sarki ya baka lada gwargwanon abin da kai haka nan idan da sakacinka ka bari komai ya lalace to sai Allah maɗaukakin sarki ya tuhume ka bisa lalacewa waɗancan duka da suke ƙarshen kulawarka to haka zuciya take a jikin jikin mutum idan ka ga hannu ya je ya yi sata da sa hannun zuciya da rayawar zuciya a ciki idan kaga farji ya ji yayi zina zuciya ce idan kaga baki yayi ƙarya zuciya ce idan kaga duk abin da kaga mutum ya aikata zuciya ce saboda haka idan mutum ya gyara gabansa suka suka gyara kaga shi kullun akan hanyar masallaci zuwa ziyara zuwa inda ake alkhairi zuwa karatuttuka da sauransu to zuciyarsa ta gyara kenan yan uwa idan kuma kullun ka ganshi a hanyar zuwa wajen da ba shi kenan ba yin abin da ba shi kenan ba to zuciyarsa ta lalace yan uwa kai tsaye wannan laifin wa ake dorawa zuciya tare da cewa wani ake sai ga hannu ne aikata amma sai a ce zuciya su ci ba ta da kyau me yasa saboda zuciya ita ce ka'id ita ce shugaba ita ce jagora malai ce li'anna kulla ra'i saboda kowanne jagora kowanne mai kiyo mas'ulun an ra'iyatihi abin tambaya ne gaban abin da aka bashi kiyo kamar yadda zuci kamar yadda a ne bayani cewa kowane mai gida abin tambaya ne game da iyalan gidansa to ita ma zuciya ita ce a bar tambaya game da gaban da suke jikin mutum duka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana kamar yadda muka karanta a cikin wannan hadisi cewa ita zuciya ita ce jagora ta jikin mutum gaba ɗaya saboda haka gyaranta shine gyaran jikin mutum lalacewarta kuma shine lalacewar mutum gaba ɗaya bala ce intaha wannan maganar da aka ɗauko an ɗauko ta ne a cikin littafin ighafatul lahfan na babban malam ibn al-qayyim al-jawziya walidha mala ce shi yasa kana al-qalb huwa mahallu al-ikhtibar wal ibtila shi sa zuciya ta kasance nan ne gurbin da Allah madaukakin sarki yake jarrabar mutum a cikin gagar jikinsa gaba ɗaya idan Allah maɗaukakin sarki ta shi jarrabar mutum to za ku ga ta zuciya ake jarraba wani abin zai faru ne a hannunsa ko a ƙafarsa ko a kansa ko a jikinsa to amma sakamakon jarraba yana komawa ne ga zuciyarsa haƙuri da wannan abin da Allah ya jarraba shi kuma rashin haƙuri da shi idan mutum ya haƙuri ya jure ladan da zai samu ba kaɗan bane a wajen Allah maɗaukakin sarki to haƙurin da juriya daga ina yake gangarowa daga zuciya haka nan yin raki da kai ƙara da abubuwan da ba su dace ba idan Allah ya jarrabi mutum shi ma za ku ga sakamakonsa daga ina ne daga zuciya ne to shi sa zuciyar mutum nan ne gurbin da Allah madaukakin sarki yake yin jarraba a wajen malai ka mana hadisi yace an Huzaifa bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu qala an karbo wannan hadisi daga Huzaifa dan Yaman Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yana cewa تعرض الفتن على القلوب كعرض الحسير عودا عودا annabi ce ana ana bujurowa da zuciya fitintunu kala kala alfitan jam'in ne alfitnatu fitintunu kala kala ud ka ardil hasil kamar yadda ake a bujirar da tabarma irin ta kaba udan udan tsinke tsinke ko asabari asabari ko ko sanda sanda yadda ake yin sakar irin tabarma ta kaba ba tabarma irin wannan ta ta roba da ake da muke zama yanzu ba irin tabarma ta kaba za ku ga yadda ake sakata ai tsinke tsinke ne ko irin wannan abin da ake sakata ta ba wai gaba ɗaya ake ɗauko tsinken lokaci guda a sashi ba ko ɗaya ake sawa a saka sannan a kawo wani a sa a saka haka ne ko to haka Allah madaukakin sarki yake bujurowa da zuciya fitina daga wannan sai wannan idan ka tsallake waccan sai wannan ta bujuro idan ka haye wannan sai a jefo maka wannan haka dan adam yake dan adam baya taɓa fita daga fitina a rayuwarsa gaba ɗaya idan ka ga fitina ta bakka to an sa ka a kabari ne wannan kuma sai fitina cikin kabarin da za ka samu eh amma dai a duniyance a rayuwa ta duniya ka fita daga fitinar duniya sai kuma ta ta abin nan abin da ake kira ake kira da fitina shine jarraba sawa'un mai kyau ce ko mara kyau ce Allah madaukakin sarki ce wa nablukum bil khair bil khair bil khair wa sharri ko fitna Allah madaukakin sarki ce muna jarraba ku da alkhairi da shari a matsayin me fitina a matsayin jarrabawa saboda in aka ce fitina abin da ake nufi da ita jarrabawa sawa'un mai kyau ce idan Allah ya baka kuɗi ya fitine ka Allah ya baka ilimi ya fitine ka in Allah ya baka lafiya ya fitine ka in Allah ya baka ɗaukaka ya fitine ka in Allah ya baka sarauta ko mulki duk fitina ce ƴan uwa duk fitina ce haka nan Allah in Allah ya mutum a matsayin talaka ya fitine shi in Allah ya ɗora masa rashin lafiya fitina ce in Allah ya ɗauke wannan sa shi ma duk menene duk fitina ce so da kaga da mai kyau da mara kyau duk fitina ce duk fitina ce to amma wani lokacin za ku ga kalmar fitina din tana zuwa a matsayin abin da yake mara kyau eh kamar wannan hadisin yana bayani ne akan abubuwan da Allah madaukakin sarki yake jarraba mutane da su waɗanda suke ba masu kyau ba mutum ya shiga cikin halin da ba shi kenan ba kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala to haka fitina take zuwa dan adam kada wani ya dauka cewa akwai lokacin da idan ya tsallake wannan kuma zai shi kenan ya kira alhamdulillah a'a idan yanzu Allah ya jarrabe ka da rashin ɗa ko mahaifi ko wani naka na jikinka kai kuka ka ji rashin daɗi shi kenan kana nan kana nan sai wannan abin ya ba zuciyarka wannan bakin cikin ya tafi nan da kwana biyu kwana uku kuma sai kaga Allah madaukakin sarki ya ƙara cillo maka wani ba haka bane kana nan kana nan kana nan kana nan idan ka fita daga wannan sai Allah ya ƙara cillo maka wani haka rayuwar take yan uwa babu wani lokaci da ɗan adam zai ji cewa ya fita daga fitina babu shi kawai dai abu ɗaya ne za a ɗan ɗaga maka ƙafa wani lokaci ka ɗan sha iska eh ka ɗan sha ruwa sannan kuma sai a koma aiki haka al'amarin yake yan kowa ya sani ai kowa a cikin fitina yake a cikin gidanka fitina a waje fitina a kasuwancinka fitina a ofis ɗinka fitina a sarautarka fitina ko ina a cikin fitina muke ko ina Allah madaukakin sarki ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasfiruna haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace Allah ya sanya sashin mu a bisa shashi fitina jarrabawa ce ba za mu haƙuri ba zamana ni da kai fitina ce ƴan uwa zaman mu ni da kai hakan nan sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu duk yadda muke da kai kuwa duk yadda muka kai wajen san juna da abokantaka da mu'amala wata rana wallahi sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu haka kawai sai wani abu zai zo shiga tsakaninmu to Allah madaukakin sarki sai ba za mu yi haƙuri ba haƙuri shine maganin komai eh haƙuri a fitina babu abin da ya kai haƙuri a wajen fitina duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi to babban abin da ake bukata na farko shine haƙuri saboda haka ƴan uwa fitina tana nan kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ta zuwa kamar yadda ake sa zaren tabarma ko kuma kamar yadda ake sa icen tabarma a sa wannan a sa wannan a sa wannan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa ayu qalbi dukkanin zuciyar da ashrabaha ta karɓi wannan fitinar ta sha wannan fitinar ta abokanci wannan fitinar nukutat fihi nuktatun sauda to za a yi ɗugo a cikin ta bakin ɗugo ma'ana dukkanin wanda aka jarrabe shi da wata fitina mara kyau sai ya karɓi wannan fitinar kuma ya riƙe ta wani aiki na rashin ɗa'a ko wani aiki na rashin kyau Allah maɗaukakin sarki jarrabu mutum da shi maimakon mutum ya istighfari ya bar aikin sai mutum ya riƙe aikin ya ɗauke shi ya karɓe shi hannu biyu to Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya a yi ɗugo bakin ɗugo a cikin zuciyarsa to idan mutum ya ƙara wani ɗigon za a ƙare mutum ya ƙare a wani ɗigon zuciyar mutum bai ankara ba sai ta juye ta zama baƙaƙirin babu fari a cikinta ita kuma zuciya asalin ta fara ce fat fat aka take kamar yadda ka ga linkafani fari fat babu komai a jikinsa to ya kake gani linkafani a ɗan kaɗa ko tawa da ana ɗigawa dik dik dik dik dik ƙarshe sai linkafanin na ya juya ya zama mai baƙaƙirin haka zuciya take yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ayu qalbin ankaraha duk kuma zuciyar da ta inkarin wannan fitinar fitina ta zo sai mutum ya ma'amalance ta da yadda Allah maɗaukakin sarki da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce ma'amalance mu fitina mu nemi tsarinta wajen Allah maɗaukakin sarki mu yi haƙuri mu kau da ita to sai Allah maɗaukakin sarki a ya ba mu ikon cin jarabawan nan sai ya kasance nukutat fihi naktatan ko nuktatan bai ba sai a yi ɗugo a cikin zuciyar mutum farin ɗugo e dama fara ce kuma sai a yi farin ɗugu sai ta ƙara fari saɓanin wancan hatta ta sira alaƙal bayani har sai wannan fitintunin da ake bujiro mutane sun kasance a cikin zuciyoyi guda biyu qalba abyabu mithla safa zuciya ta farko ita ce zuciya da take abyad fara mithla safa kwatankwacin dutse aka ce asafa shine irin farin dutsen nan farin dutsen nan fari fat za ga babu tsofanan baki ko wani abu a jikinsa to irin wannan dutsen ake bayani sai zuciyar ta kasance kamar haka farabat fala tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kuma daga lokacin babu wata fitina da za ta cutar da shi matukar wanzuwan sammai da kasai matukar sammai da kasai suna nan ma'ana matukar Allah bai tashi kiyamarsa ba to babu wata fitina da za ta zo ta cutar da shi ma'ana ya mu'amalanci fitinar abinda da abinda Allah da manzon suka ce a mu'amalanci fitina ya kokarin kauce mata ya yi yaƙi da zuciyarsa ya yi fito na fito da zuciyarsa ya tunkuɗe fitinar sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi duk wata fitina da ta zo sai ta ƙin tasiri a kansa wal akhar ɗaya zuciya kuma aswadu sai ta zamto baka irin murbadan zaka ce murbadan ita ce shine kalar da take baki wanda yake mai kalar toka toka to haka zuciyar mutum ta zamto baka irin kamar hayaki hayaki yana tashi a kanta kalkuzi mujakkiyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar kofi ne da aka kifa shi abin nufi idan aka samu kofi buɗaɗɗe sai aka kifa shi duk abin da aka zuba a ciki ya zai zubewa zai to aka zuciyar mutum za ta kasance kawai sai ta kuma upside down sai a juya ta ma'ana duk wani alkhairi da ka sani ba zai shiga cikin zuciyar mutum ba kaga lamari ya ɓaci to haka zuciyar mutum za ta kasance kamar kifaffen kofi duk wani alkhairi da ka sani wallahi mutum baya ganin sa ai ko yanzu zaka iya gane yadda mutane suke yanzu ka kallo su mutane duk yadda ake faɗa alkhairi babu ruwansu da shi ba zuciyar su abin da take kallo ko ƴan uwa wallahi shine sharri ya za su sha jinin mutum ya za su kashe mutum ya za a yi wa mutum karfa akan abin da yake nashi duk wani abin da yake na saban Allah za ga shi zuciya suke gani duk yadda ake kallo musu alkhairi ake gaya musu Allah ake gaya musu akwai lahira babu ruwansu da wannan zuciya ta riga ta rufe kai sai ka ta mamaki me yasa mutane ba sa ganewa me yasa mutum zai je ya kashe mutum me yasa mutum zai je ya dauki ran mutum haka kawai me ya masa kai ba za ka iya ba amma shi zai iya me dalili saboda zuciyarsa ta riga ta rufe Allah madaukakin sarki ya tsare mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai zuciyarsa ta kasance la ya arifu ma'arufan duk wani ma'arufi ba iya ganin sa ba iya sanin ma'arufi duk wani abu mai kyau ba iya sanin sa zuciyarsa ba ta iya sanin sa wala yunkiru munkaran ba kuma ya iya inkan duk wani abu mummuna duk wani abu mummuna da da ka sani in yazo kai tsaye yake shiga kawai ba shi da gate duk wani abu kyakkyawa kuma a kullak zuciyarsa take a rufe ba zai shiga cikin zuciyarsa illa ma ushriba min hawahu sai abin da aka shayar da shi ko kuma abin da zuciyarsa ta shayar da shi na san zuciya shi kawai yake gani duk wani abin alkhairi baya gani to wannan hadisi ne uwa da yake da ban tsoro kwarai da gaske ya mutum yake tsammani idan Allah madaukakin sarki ya juyar da zuciyarsa ta kasance alkhairi baya shiga da mutum yake tsammani yan uwa abin da yake jawo wannan shine kekashewar zuciya zinibi ya rinka ya rinka taruwa a cikin zuciyarka daya bayan daya daya bayan daya yan uwa baka ankara ba wallahi zuciyarka ta kuma irin wancan shine abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ayi mana inka ayi mana ishara a cikin hadisi yake cewa shine abinda annabi yake nufi da kallabar rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa kalla bal rana an rana ala qulubi an yi dugo a cikin zuciyarsu an yi yimki a cikin zuciyarsu zuciyarsu ta yi tsatsa ma kanu yaksibuna sakamakon abinda suka sanci suna aikatawa a hankali a hankali a hankali shi sa duk lokacin da mutum ya yi zunubi yi ƙoƙari ka tuba ga Allah maɗaukakin sarki in na ce tuba ka tuba har cikin zuciyarka kana nufin ba za ka koma ba ba ka yi zunubin yanzu ba ka ce astaghfirullah kuma gobe kana tsammani za ka iya ci gaba ba wannan tuban nake nufi ba tuban da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma yake karɓa shine ka yi tuba a cikin zuciyarka da nufin Allah da ba za ka koma ba ka daina kenan to wannan abin da kai aka ɗiga maka bakin ɗigo sai Allah maɗaukakin sarki sa a share shi sai a goge shi idan aka goge shi ba za a bar wajen haka ba kuma sai a mai gurbin wajen da lada kuma yan uwa an fahimta kun ji wani kuma wata rahama ta Allah maɗaukakin sarki idan kai zunubi kai sabo sai ka tuba wa Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki sa wani ɗigon da aka sai a goge shi idan aka goge shi kuma sai a mai gurbin da lada eh ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat su ne waɗanda ake maye gurbin zunubansu da me da lada da alhasanat to mu kasance masu yin tuba yanwa shi sa duk wanda ya samu dama a cikin mu kada bakin mu ya gushe da istighfar yanwa duk inda muke istighfar yana da alkhairi a cikin rayuwar mu yanwa wallahi duk mutum da yake yake yawan istighfar zai ga alkhairi a cikin rayuwarsa duk inda kake astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayh allahumma ighfir li wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me yake bukata Allah madaukakin sarki ya gafarta masa komai nasa amma sahabi yake ba mu labari cewa nakan kirga istighfari sau 70 ko fiye da 70 kusan 100 a zama daya a bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya zauna da sabon sai kun san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya zama ya hira irin wacce muke tashirbici da da hayaniya baya irin wannan ka san zaman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zama ne na alkhairi koyarwa yake fadakarwa yake zaman sa motsin sa duk koyarwa ne duk alkhairi ne amma tare da haka ba shari yake ba ana zaune Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sai ya ci gaba san an jima Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ana ce sai nakan irga kusan fiye da 70 a zama ɗaya kawai sallallahu alaihi sallam idan annabi yana irin wannan natin na istighfari yan uwa wanda shi ba shi da zunubi ko ɗaya duka ma inda akwai Allah madaukakin sarki ya tafi masa da ya yafe masa an ban masa to yan uwa dan Allah ya ni ko kai da kullun alullubi muke da zunubai kala kala waye fa buƙatar ya dace da istighfari irin wancan ka gani ne ko mu ne to yan uwa in dai za mu samu dama mu nace istighfari duk inda kake zaune Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim astaghfirullah wa atubu ilayh a tafiye kake a zaune kake duk inda kake magana ma an kana wani lokacin aka dan yi shiru ba kai kake ba sai ka istighfari alkhairi ne yan uwa Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya gyara zuciyarmu yan uwa ina gani zamu dakata nan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi ci gaban maganar Ibn al-Qayyim da yake kokarin fassara mana ko kuma kawo sharhin wannan hadisi da malam ya kawo mana shi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukake sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah